أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو a markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata bakwai ga wata na ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da hudu ishirin da hudu ga wata na biyu dubu biyu da ishirin da shida a darasinmu na jiya dai muna cikin sotar araf mun tsaya aya ta saba'in da hudu kina yau insha Allah za mu tashi aya ta saba'in da biyar cikin suratul araf kayan nan akwai yan tambayoyi Ah, ta farko eh, yana cewa ya bude kwan asusun a banki na lokacin iya aiki ana aiko mai kudi akwai wasu kudi da ake hudawa jika nan- jika uku da rabi da ake hudawa dukkan wata to yanzu sai bayan ko wata bakwai ne je aka ce riya ko suka ce a sai ya biya wancan kuɗi an tsaye da albashin alama to me matsayin wannan kuɗin da na wata bakwai da aka ce sai ya bada ai ita kon kana zuwa ne ku yarjeje da kai da banki zaka bude asusun ajiye kuɗi duk wata zaka ba su jika kaza kenan bashi take bunka eh bashi take bashi ne akan ka a to bashi ya biya ya biya mu aka ce bashi ya biya bashi ne bashi ne da jin na cikin su sai wannan ya tambaya ya halitta a karanta ƙur'ani babu arwala eh ya halitta ba abin da ya haramta karanta illa da arwala shi yayi amma cewa dizan Aisha radhiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam kana zikrullah ala kulli ahyani da shi Imam Bukhari ya ga hujja hatta karatun Qur'ani ana iya karantawa ko babu arwala babu abin da ya hana illa da arwala shi yayi kuma lada da yazo na karatun ba a ce ba ai karatu ba sallah bace sallah ce aka sa sharadi da arwala karatu ba shi da sharadin arwala naka yanda aka ce wancan lada na alif lam mim alif harfi mim ra lam harfi mim harfi shi ma ko ba arwala kai haka abin yake ba ce ba da arwala bakwai ne ko takwas kai ba arwala kai kaza ne duk ɗaya ne ladan gaskiya magana illa kula an san arwala ita ta yi eh arwala tana da muhimmanci ga musulmi sai wannan ya je an ba shi attestation takarda ta wani formation ce ba shi da wannan formation kin ya je aka ba shi wannan takarda wanda ta ke kiya- ita ke ma suna shahadatu zur shaida ta zur shaida ƙarya eh balle ka je kai aka baka wani aiki wanda baka da wannan ƙwarewa kan wannan aiki kaga bayan nan laihi na shaidar zur can kuma ka ci haƙƙin da ba naka ba don ka aikin da ba ka da ƙwarewa kan shi aka samu na masala kamar da usaimin maula ya ba da wannan fatawa kuma abu ne na cewa akan samu mutum da ƙwarewa wani ɓangaren wani ilimi wani aiki ya ƙware wannan aikin amma ba shi da takarda sai aka ba shi wannan takarda duk da bai je bai wannan examen kin bai bala kwarkin bai ba wannan aka ba shi takarda ta kwarewar wannan aikin da ya sani amma bai ba wannan makaranta to dama ai shi aiki takarda ake biya ko mai takarda aiki dama ai aikin ake so iri kaza kali takarda ake ake so mataka shi mai wannan aiki aikin da aka bashi iya da wannan kwarewa zai bada aikin a yanda yake in ya shi halaka kuma me ta me ta kaza shahada ce ko shahada mi shahada wani ya san kaza to abinda aka baka ta zai ka kware kan shi kaga anan ba shi da zun duk da ta hanya ce daban wanda ba can ba kai a takaice dai in aka baka wata takarda kana da wannan kwarewa ba a ci shi da zur domin shaida ce abinda ka- kana da haƙƙi kan wannan abu shine magana kan wannan abu sai a salatu ana yin ta a farkon dare ko an alfajir ta keto yan wani matsala ce wadda ana hanzu ana magana a kanta tsohuwar matsala ce ko rigima Eh. shi abin da ya kawo shaharar abin yin abin a makka ko madina saudiya shi babban dogaran mutane yan wa a hakika asalin asalatu khairu minan naum wannan sabani mu koma asalin tushen magana Ah, asali abu ne kowa ma tambaya wa fara yin asalatu zai ce maka bilal ne kuma wa yake yin ta bilal ne an ka rike wannan magana cikin sai bukhari ko muslim ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta sahabbai la yamna annakum azan bilal min da'ibikum min suhurikum da ma'anar da ruwayal yace kada kiran bilal ya hana ku cin abinci har sai ibn ummu maktum yayi me yasa ce bilal ka hana mu ci abinci fa inna wina da bilal bilal iya kiran sallah cikin dare ne nasu bukhari ka kawo iyayen kiran sallah ne a cikin dare da haka yace bilal in yayi ku ci ku sha hasad ummu makatum yayi kiran sallah ta kwanku za ku tsaye da cheese domin shi bayin kiran sallah sai an ce mai alfata take to wannan jigo magana kenan haka idan mun diba bilal yace annabi sallallahu alaihi ya karantar da ni yin at-tasawuf mana salatu fi adhan awwal min as-subh karantar haka ibn majah ne annabi ya karantar da ni yin as-salatu a kiran sallah na harko don ne sai karara me tawilin wancan sai su ce maka a ai kiran sallah na harko ai alfijir ai daman asuba kiran sallah biyu gare ta tunda biyu gare ta kenan na hakika wancan na harko ka yi ikama ma kiran sallah ikama kiran sallah ce tunda kama kiran sallah ta an ta kiran kenan kiran sallah kiran nabi kenan ruwan tawili ne baban da ba za yi gaskiyar magana shi yasa gaskiyar magana a magana mahi inganci mahi gaskiyar magana yin asalatu yanda bilal ke yanda a cikin dare shine gaskiyar magana ayi ta kayan keto alfijir wanda karanci subul salam shadan bulugul maram zai ga wannan magana ce dama an shar'anta at-tasawib as-salatu dan atada mai barci ya tashi mai kiyamul layl ta lokaci ya kusa ya shiryawa asuba dama shi zaka yi ta yan wani ga muku nan wata kissa da muka jima mana yi tun farko abin sunna wannan abin ya taso wannan rigimar wanda daga Najeriya abin ya taso wasu malaman sunna suna maganar sai ɗaya cikin malamai na sunna wanda yake abin yace ai akwai nasan hadisi da tani aka wata mai a lokacin nan cewa me matsayin asalatu a ƙarshen sallah a dai wani malamai gaskiyar magana kurin magana ce ba tushe ba madogara hilla tawili gaskiyar magana ba tawili nan wata shekara an ka karan mu wajen ayyan lokacin ana taron ƙungiyar addiniyar ba ƙungiyoyin su an kusa wasu hukumta mu akan muna a salatu a harkar lokaci ayyin sun taro a nan allah sa sun zo a hujjaye na gamata su hukunki na san lokacin da zai na san umar samari na san shi na je na kai mai ziyara da na gamata nan bai da sonara na je muna zamane muna hira yau wani malami su tsoho ne sai yake ce ta kuyi hankali wa a garin nan akwai wasu mutane suna nan sun zo suna salatu a harkar lokaci ku hankali da su a nan wasu mali amurka mali sai ce yi an ba mu labarin su muna da maganar su to na gane wani tsohon ba wani ba abin a sai da haka ya na juyar da larabci da ce mamusa bayan da ce to kai wannan magana da ya tsohon da ya waje me ra'ayin kan magana me ya magana kan wani abun ni ina tare ina tare da ina wani mutane ina tare da suwa me ya magana ka ya ce a ka san sulhu kaza kaza na ce ba sulhu ba magana a ƙida addinance mai hujja da canzai bari da za mu dawo ba magarba na kusan magarba ne me magarba na ma dan wasu insala jikan ramce shi hasa ina ce zo mu tayi wajen Umar Sama'il da muka tayi a takaice mun same shi shi da jama'ar su wanda wani sabon bularabe da da Khalid suna zamane aka ce muka ce sallama wanda ya fito kin iya cikin malaman garin nan sai da ya fito ya gama yake fitowa kamar yaje ya ce muna yaje muna muna kowa da yake fitowa ya ga jama'a ciki sai ya fito sai da wata je ga babban nasu ga su mala iliya sun zo wajen marsanayi muka shiga allah ta kayan ya zo muka ɗauko masala me kai wani magana da kawadi ta cewa an gaya muku me ra'ayinku nan da gaskiya magana akwai alajikan khalid duk da alajikansu ya ce gaskiyar magana wa mun mu iya wani ba kanta sai a nan umar sama yake cewa mun je taro tunis da abin duniya ji mana ce mun je tunis tunisi ya ce a tunis mun je wani taro na na rabita alam islami na malamin duniya an kawo wani magana a wurin taron a na aka samu a tunis suna yin asalati a harkon dare maimakon da aka saba a ƙarshen dare ce bayan tattauna ce gaskiyar magana a wurin taron an tabbatar da cewa su ne mafi ƙarfin hujja masu yi harkon dare amma ce ganin ana son ka samu fitina su bari shi yayi da zargunan fitina kaga ne kenan a hili ne abu ne a hili karara nasi ne karara wanda gaskiya zahirin magana karshe dai wannan bawan Allah akwai abu da yawa kana dai mun zo mun tashi dai anan kuma sun zo taron Ameri cikin malaman garin nan wani tashi Latijo yayi kawo magana ya yi magana abin wannan Mursa Mali yana dan kewke yajin wani can akwai wani balarabe ne buzu sai tashi yajin Hausa ce kai kaku ba mu wahala ya ce wannan magana wa gaskiyar magana wani mutane babu yana su aka hujja ciki shi ta suka sha hamna lahiya da haka ma albani da maula albani wani kan tamam minna albani ma cha yin ta ma a ƙarshen dare bid'a ce shi albani haka ce gaskiyar magana korin a salatu mu dai abinda muka wannan shine madogaran mu na sai karara na bilal iyaye cikin dare haka annabi ce cikin dare yake kuma yace annabi ce in yi ku ci ku sha haka yace kuma shi bilal kin yace annabi ya kowa min kaza a kiran sallah farko na asuba kin sai ne karara Allah shaida mu je ko Allah rahma bismillah
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به الم قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون نعم سوى قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون yanwa kan mance qur'ani duk lokacin da kika maka wani labari ko wata kissa ta wanda daga cikin bayan Allah ko annabawan Allah ba kurin bane ba ka labari kurin kaji labari ruci wani darasi ne da mai imani don ƙur'ani shi ne littafi mana rayuwa shi ne ke mana seti ke mana jagora cikin rayuwa kaga yadda allah ya yi da wasu al'umma yadda annabawa suka gwagwarmaya da mutane halin masu imani da halin marasa imani da yadda ta kwashe bayan gwagwarmaya kai ma ka ɗauki darasi kan wannan abu yan wannan mun ji labarin annabu nuhu annabu hud annabu salih shi ne muke jin cikin yanzu wannan annabawa ne wanda suka taso cikin al'umma kafara kuma babban kiransu shine manuwa da Allah subhanahu wataala ya halitta ɗayan adam abinda Allah sa yi mu a wannan duniya mai kamar kasai dan mu kada tashi da ibada mu zaman to bayi ne musamman da ubangiji mahalicci wanda ya wajaba akan mu mai biyayya kuma mu kada tashi wajen ibadar Allah wajen bautar shi wannan shine manuwa samu a duniya kusan bayi kuke akwai Allah mahalicci mai kanku mutum bai rawa kun kana zaba kaman dabba kana da saiti kana da kibla zan ga mana kenan ga ga da aka yi annabuwa ne annabuwa annabuwa ne zan muna cikin annabi sali annabi sali jiya mun ji irin wannan bawan Allah kira da yayi annabi sali kan kira akale ta Allah da ibada ka gama Allah da kowa kuma ga hujja karara wannan taguwa kanta aya ce gare ku ku kun nemi taguwa iri kaza kuma taguwar ta so ga ta nan kuma ya kashe wannan taguwar kan ku taba ta da wani illa na mara kyau kuna taba ta tabbas akwai azaba ta biyo baya kuma ku tuna ni'imar Allah da ya muku yasa ku masu mayewa bayan adawa ya ba ku zama a saman ƙasa kuna gine-gine inda kuka dama ku yi a saman ƙasa ku yi a cikin duwatsu duwan ni wala ne gare ku kuma iya musu kashe to kan haka wannan nema ta Allah ku tuna nemar Allah kan ku zamanto masu banna a saman ƙasa wannan bayani ne makaranta a jiya yanzu shine zamu ji me amsar manyan gari kan wannan kira da yi قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا sai manyan gari wanda girman kai ya hana su bi gaskiya daga cikin ma'ana ya suke gayawa waɗanda ma'ana na yakata suke gaya masu imani su manyan gari suke cewa masu imani mai yakata lalzina tudi'ifu ma'ana lalzina tudi'ifu ma'ana wanda aka raina suna na kare ne a gari masu karamin kari suna masu imani ya sha ce liman amana minu dan akwai akwai du'a fa da yawa amma ana magana nan su manyan gari sun yi wannan magana ga waɗanda suke masu imani cikin masu rauni me suka ce musu ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi kun yanzu kun yarda kuna za kun san da cewa salihu wai dan aiken ubangiji ne ko ku yarda ka nan suna ka amma make ma kun za ku yarda za ku yi salihu wai dan sakon Allah ne Allah ya koshi qalu inna bima ursila bihim mu'minun su masu imani suka mai da amsa nan gaba ana magana ne su sun bar salihin suna neman jayo masu imani suka bi shi a mai da su baya shi yanzu ku yanzu kun yarda da sali manzan Allah ne suka ce kwarai mu dai game da abin da aka aiko salihu muna masu imani manzo ne na Allah suka ba da amsa da manyan garinsu a nan ne ƙalazin suka baro inna billazi amantum bihi kafirun su kuma anan manyan garin dan su mai da mu ta eh mu kuma game da wa'annan wannan abu da wuce kun yi imani da shi mu mun kawurce an ki ba a yarda kaji in kun yarda to mu mun kiya kenan ba magana imani ga manyan gari da sauran mabiyansu su masu imani sun tabbatar da imani ga salihu suna nan kan imani salihu manzoyin Allah su kuma sun ce ƙarya ce yawa kana فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فعقروا الناقة wannan taguwa da ya musu kashe la tamsuwa bi sunku fa yaqutukum adabun alim to sun yi taurin kai idhin ba'atha ashqaha mahiziyata su qaddar bin salif da ni ya cewa mahiziyata a duniya mutum biyu annabi jero yace da qaddar bin salif da wanda yace masa sayyidina ali wanda zai soke ka anan annabi gwada ma a da wurin jini ya jika diddigenka da shekaru masu yawa kayan abin yawa kana akalla shi ta kai hamsin ta ba arba'in ba kan abin yauka na annabi ya ba Allah bari mun yi tsiyatar mutane mai soke tago sago sali an zai mai suna kudal fil salif da wanda zai soke ka ai bara ma alwurin za soke shi za mai za sa sinan shi kuma abin haka yau kana idan annabi ya hori haka aka ma alin kuma haka Allah ya mai cikawa to wannan shine idan ba ka shi kalmar mun yi tsiyatar da kama hanya na wannan zuwa toge soke taguwa kenan faƙar sun soke wannan taguwa wa atau an amar rabbihim sun huce gona ma sun ci jiki sun taka dokar ubangijin su abin da cika cika ayi sun yi kuma abin da suke hudu sun yi wa qalu ya salih ba ce ba ta kawo ba sau waka zaka maka mai kirikiri cewa salih eh tuna bi mata iduna an kunta min mursalin an hakkai manzon Allah ne akan azabar kaji wani za ka tare kai mutane taurin kai mutane bai ba ake taurin kai a duniya tsakiyarinci eh kawo azabar an kashe ta eh an kashe ta azabar ta zo haka manzo Allah ne muga azabar su ba san makarshe shakan ta yazo yace tamattu fi darikum sasta ayyam zalika wa'dun ghayr makdhub sai yace kun soke ta an soke ta ce to kuna da dama za ku ci ku sha ku rayu kwana uku aka baku kuma kwana uku ba kwana uku ba da na tuba aka ku tuba an kare wannan lokacin halaka ne ba kwana uku ba da ku tuba gobe a ba magana an kare wa'azi ya kare wa'azi ya kare kurin an ba ku dama kwana uku din akwai gajiyar da su ba ku iya komi an kun da man ku kirawo kwana uku ba su dele kwana uku zagama da ku kuma ce wannan zalika wa'adun ghairu makdhub wannan alƙawari wanda bai karetuwa ba sai ka dauko ba yayi yazo aka fata kuma zuba dauce kai kariya to wannan wannan alƙawari wanda bai karetuwa tabbas kwana bakin kwana gun kuma abun haka yawa kana fa akhadhatuhum rajfa fa akhadhatuhum rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fa akhadhatuhum rajfa sai gilgiza nace tsawa aka yi ta gilgiza kasal kowa ya wade mutu zama guda fa amma samu fa ulku bitagiya lace ko samu da harka bitagiya tsawa ce ta wuce gonar iri kurin kwaram gaba da kurin kaji kaman cire wuta wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata cikin musulmi musulmi imam ahmad ruwa ta tabbata dai annabi ya ce wannan azaba da ta zo gaba daya duk wani kawuri kamar an cire wuta gurin bub sai ga sakurin a mace sun ta ƙasa kurin mutum guda ne a cikinsu ana ke ana akwai abu abu rigal abu rigal ruwa ta tabbata da mace akwai abu rigal da annabi yawa sahabbai an fito daga tabuk aka biyo ta garin annabi wata daga yakin tabuka a hanya ne suka biyo ta garin salih ya ce kakku shiga wannan garin ya kuna cikin kuna kuka don gudun kada abin da ya same su ya same ku ya ce kun ga daga wannan wurin tago tasu daga nan take hutawa annabi hanyar ya gura musu ta nan take hutawa ta je ta bada ruwa ta sha ruwa ta koma tana wurin shigar ta dauta annabi ya gura musu da rijiyoyinsu da kobi na mutanen annabi ya gura sahabbai ya ce azaba da ta zo bayan an ba su kwana uku zama guda kama an ci da wuta Allah ɗauki ransa gaba ɗaya akwai mutum guda cikinsu iya harami iya, iya maka haramin maka shi bai mutu ba annabi ce sai da ya ƙare shagalin shi iya huta daga harami tashi ta same shi alhulmar harami Allah aka bar shi da ya ƙare shagalin shi ya huto shi ma tashi ta same shi wannan shi ne samudawa cewa garin iya yawa cikin saudiya tsakanin madina da tabuk ya ce kenan fa'akazatun murraja fatu fa'asabahu fi darim jasimin tsawa guda ta kama su kai aka waye gari ga a cikin gidajensu ga sunan mana jasimin sun ci kasa sun yi rubuta ciki duk a ga kuma a yadda saman kasa haka aka mu nan samudawa da ke an gama su ku yesuwa kuma فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين
التي فتولى عنهم nan bayan ga suna a yadda gawawaki Allah ya gama da su shine salihu ba da baya yake wannan magana ƙali ya ƙaun laƙad abalaktukun salata rabbi ni dai na isar muku saƙon ubangiji na gaya muku abin dama Allah ya ce wani sa'atu lakum na muku nasiya amma walakin la tuhibbun nasihin ku ba ku san masu nasiha ne kuram kenan an wani abin da zabe ku na gaya muku na faɗi nawa na kama ba da an ƙare iya kamar da annabi annabi zo yake wa mutanen badar wannan magana a rijiya ko shi ma shine sai yake magana ba an ga tara mace yace mutane na isar muku da sakon ubangiji na muku nasiha amma ba ku san masu nasiha ga abin da zan shikenan kare ta gaba ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون نعم أوانزو منشي قرشان لابار النبي صالح yan wadu wannan sarki mana ƙwar'ani ku zamanto masu tunani kan abin da sha ƙwar'ani yawa don kadi ba wannan isoshi wasu shekaru aka yi masu yawa ake baka labarin yanzu kamar a gaban gashi abin nuhu da nuhu shekarar dubu aka gaya ma ga ɗan abin da ya yau ina nuhu yake ina mutanen suke sun wuce kan ba a yi ba haka da suke rayuwa yawa idan muke rayuwa an zuwa a je a zo a yi kaza a canci kaza a yi kaza a yi kaza wa haka suka rayu rayuwa tamu kuma sama da rayuwa irin tamu ba shekara hamsin ba sattin saba'in tamanin ɗari dubu suka yi wannan duniya suna rayuwa a ci a sha a yi shagali a yi kaza a yi yana aka ta harkoki shi aka ɗan takaita ma ga waɗannan al'umma sun zo sun kare sun wuce mai imani ya imani mara imani ya kawurce takadu sun wuce an ƙari fashi ta wuce hud su ma suna da yawan shekaru su ma sun ƙari sun zo an rayu a je a zo sali ka ka za ka kake kasa kake waye waye aka ta ne wani aka ta yi samar tamu aka wuce fashikin sun wuce sa amma da ba ga sali shi ma dole abin an zo an yi an yi kuramne an yi imani amani an kare sun huce ku za ku tsaya haba wannan darasi ne na rayuwa kullum inda suke muke rayuwa haka suka rayu irin ta manzo ana wannan labarin su Allah sa mu cikin masu imani zama labarin kwari akan su nan kuma ya sabon kissa daban yace waluta dinnan irin aike ne da yawa nuhu ya ma hud ya ma salih to shi ma lut mun aike shi zuwa ga mutanen shi idza qala liqaumihi ka ba mutanen ka labari lokacin da lut ke cewa mutanen shi ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin lut shine a duniya farkon annabi da ya isko wannan banna a duniya ta liwadi shi fara ikuwa ba a santa ba a duniya shi ne warkon annabi da Allah ya aiko a kan kuma yan wakuna mai mukta lut hesse wani iya lut wani kuskure ne lut suna annabin Allah ne ya ce wani yana liwaɗi liwaɗi ake kira liwaɗi lut suna annabin Allah ne su lut ba aikin banza ba ne lut a suna annabin Allah ne wani ɗan liwaɗi ba ta ɗan lutu in wannan al'adar take kawo na mushe sa a cikin mu nan da wuya ka samu a cikin ƙabilun mu haka ta sa ɗan shi lutu akwai ƙabi masu muni ba mai muna hausa mai akwai ƙabilu akwai larabawa akwai bugaci suna sa an taɓa na nijar taɓa musu lutu a nijar munusin na lutu akwai lutu da munusin da nijar sunan shi lutu a rubuce lutu sunan shi mun tafi musa don mai da abin mai ka haka nan mun mai da aikin sunan annabin shi sa ya maka bata sunan shi sa ba sa yaro lutu da kaje lutu gida abin ya kallo daban eh lutu sunan annabin Allah ne mu gyara wani dan liwadi ne iya liwadi ba lutu da yake lutu annabin Allah ne eh yace lut ya ce mutanen shi za ku zo ma alfasha irin wannan mugun aiki wanda ma sabaqakum biha min ahadin min alamin duk duniya babu wanda ya riga ku ne farkon wannan banna innakum latatuna jar shawata min dunin nisa ku rinka zuwa biyan bukata ku je ka zuwa maza ku bar mata bal antum qawmun musifun kurin ku dai mutanen banza na banna ta kurin haka yace musu a takaice me yau kana وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون نعم أنوا wannan bawan Allah wannan kira duka dai ga amsa da aka bashi وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم دوانا بياني دي بأير دبا كون بأيب إيماني ga amsa da suka bashi cewa akhrijuhum min qaryatikum aka kira ku kore su gari ku da su da gari me yasa innahum unasun yatahharun su suna cewa muka zame ne wai uluwaji ake manza ne ko suna kanan kamar su mai masin ne suke kenan annabi lut suna aibanta aikin da suke na luwadi su a kai wajen su abun kware ne kake suna cewa abin da muke kaman kazamta ce ba sa yi wannan yan wanka diba a yau akwai al'umma a wannan duniya masu rayuwa a yau wanda sun yi mutane annabi lut tsagiranci lokacin lut ba arme da ƙari da yamakon da ƙari da yamakon kun ina ma da ƙari su kuma yanzu a hatta kai ma arme za a yi eh arme za a yi yanzu a hukumce ofisar ma za a yi dok a ba kasa a wasu ƙasashe a bakwai na duniya wasu ƙasashe na can akwai wasu al'ummomi sun yarda za a zo a yi arme har ma yau yan wanka da mafi yawa a dokar duniya ko ta amurka ko ta horon shi manyan ƙasashen duniya yau hatta ita majalisar barke duniya ita oni ita kanta da a wajensu ka yi zargi aiki duwadi ka ce ka zargi ma mai shi laifi ne kai kai ne mai laifin na haka aka ce doka yanzu a oni haka amurka haka auren shi ka aibanta ka ɗauki na duwadi wani ba mutum kake ne ba kai ne mai laifi haka ne yake haka ya doka zakar sakita eh sai ka ce laifi ne laifi ne ka taka doka kai za a yi ma hukunci ɗaukar liwaɗi laifi ne matsala ce Allah shaidan mu to kaga su yanzu yanzu abin harin yake su a can dai amma da ƙarhi ne kuma a da an ta an zamani babu irin na yanzu na mata madugo daga ba daga su ba samu madugo ba su kurun maza namiji namiji ne a can ba san madugo ba madugo daga batar duniya ta ma madugo sai sai haka ta mina abun mace da mace Allah ke kaga na ɗan uwa sai kan ba komai ba mun zubi da ana nuna azur sai kan yi gashi nan ana yi gashi sai kan ba komai bane ba to su ma haka suka rayu aka yi ta yi aka yi ta yi ba abin da aka yi kuma amma Allah ce kai an ga masa dahi ne wannan kuma azabar Allah kamun Allah lokacin da ya so zai kama su maka dauka shi kenan ana yi ne ko ba abin da za a yi a'a su ma haka suka kawo su ba mu ce kuma nuhu ma ludin ma mai da'ifi ne bai da komi har lokacin da azaba ta zo lokacin da Allah ya aiko annabi mala'iku daga sama da suka biyo wajen annabi Ibrahim alaihi ko suka biyo wajen Lut ko wanda suka zo halakar da garin har sai wani mala'ikun suna shagalin su suna gaba abin da za a yi kun sai shagalin su har mala'ikun suka zo suka kare gidan Ibrahim suka zo gidan Lut a siffata mutanen samari ha lokacin nan ai zawa aka yi gidan lut an ga samari samari sun zo amma ta mata sun zo ga wata suna aka kewa aka kewaye gidan eh lut ka kawo mu hana ka aje ka boye ka hudo mana sukuru su hawa su ce mu mutane ne wa kuma malaiku ne wa malaiku na zaban ne wa kaje kaje haka suka da su kan ba sai ga ba ana kuma ana hira da gurin kamar da ba abin da ko ana hira da gurin har Allah ya koyar da mala'ikun suka zo gidan Ibrahim suka zo gidan Lut suka shiga ana kallon su baki ne sun zo kuma a lokacin kuma annabi Lut za a ma ta'addanci sai ya hudo su shi bai sani bai san mala'ikun ba shi ma bai labarin mala'ikun ba shi ma bai bai labari shi ma bai gane mala'iku ne ba ya zo ya tsare kowa ta Allah ku yi hakuri wannan baki na ne kawai kuma tani baki na ne baki na ne nan ku yi hakuri ku ji ga ɗaya mata nan sai ta kai laka ta alman laka ta alman rido an nafi bi ba ta kai me shi ka sai ka sai mun homu me mun mata ka san sai mun homu gurin sai ta ka san sai abun muke ne ban bukata mata su muke so ka kai kawo dogon ya ce kai inda da da iya neman ce la'awu inda ida wanzu wa zai kama mai wannan kare bakin shi iya cikin tashin hankalin wannan ya tare hankalin shi za ci mai mutunci ya a lokacin ne sai mala'iku malaka shi ya ce lut a ji hankalinka ya ce mukin wannan ‘yan saƙon manzanni ne daga ubangiji da sai maza gulmashi ya lokacin da ya da abin zahi suka sa kyale su mu Allah ya koma daman dam yau daman yau karshen su yau bakin su asuba ne dailekin su asuba tana yi banda su ita asuba asuba ta tsoma suka ta eh suka ta alasu sun bi karib suka ta alasu sun bi asuba haba haba haba lutu asuba kusa ta ya hakuri asuba ce kaka hazawar azabar suna ji kurba abin da za a kurba ta kaf koyi mamaki a yanzu abin da ake Allah ya kyale ba kyale bai Allah ko abin da tanti tabbas yace suka ce Allah ce fa anjaynahu wa ahlihi illa mar'atahu fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin wa amtarna alaihim mataran fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin Allah ce fa anjaynahu wa ahlihi illa mar'atahu kanat min al-ghabirin Allah ce mun tsiratar da Lut da iyalan shi amma banda matar shi ita tana cin wanda suka yi saura cikin azabar Allah ashe ita munafuka ce tana tare da shi ba ta yi ba imani da shi da abin da yake wada amma take ba da labari in bakin sun zo ita ce 'yan rahotonsu tun za azaba ta zo Allah ya ce nuhu ku wuta lokacin jijjihi amma komai ku ji kakku warwaya kan wanda ya waya komai ku ji kuma ita aka fita ana kwaram tana wayewa shida mata ce aka ware suka huta mala'ika jibril ya doki garin ya mai juyin waina juyin waina gaba ɗaya gara kira kawo aka zama da shi aka ce baya musu ruwa ruwa matsalar sau magana ana wannan ruwa ɗan wannan garin ha a yau yau in gaje palestine za ka yi kaga wurin iya nan barar mai kiran shi garin da iya nan kuma ruwan iya nan za ka yi garin ga ga kewayen garin dutse kuma ce bangaren masu abin ilimin geografiya ilimin ƙasa a duniya shine wuri mai ƙasa da saman ƙasa ya ko ina ƙasar ƙasa da kawo akwai alama da ta yanzu abu a wurin kuma wannan ruwan wannan wurin duk teku duk duniya babu irin shi wuri ne lakci wajen kilo 80 tsawonta kamata ka lakci kamata lak lak na ka ce lak ka talla ruwa kurin ido ne na ruwa tsawon kilo 80 abun kuma ruwan har yanzu iya nan har yanzu wannan ruwan babu wata halitta da take rayuwa ko ciyawa cikin shi har yau ba abin da yake rayuwa a ciki wannan iya nan haka je haka haka ga iya nan ruwa iya nan ruwan ba wacce bai haka Allah ya musu juyin waina Allah ya ce kenan wa amtarna alaihim matara muka musu ruwa ruwa na azaba fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin dan wa kadiba yaya karshen mutanen banza an sha an kai kawo an sha gurmaya karshe ya taukana to dan haka ne da ayi gurmaya aje a zo ayi kaza ayi kaza karshen mutanen banza su ke mugun karshe shi magana kenan kur ci gaba وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين yanzu kuma sabuwar kisa shi wani annabcin annaban Allah manzo daga cikin manzannin Allah bayan talu ita wa ila madaina khahum shu'aiba ra'ayi kenan yanzu kuma ga wani sabon labari Allah ce mun yi aike zuwa ga mutanen madayan ba aka aka musu akhahum shu'aiba dan uwansu aka ce na jini da kabila ba na addini ba eh dan uwansu shu'aiba aka aika musu ai wa madayan gari ne yau ma iyana a cikin Palestine mun aika musu dan uwansu shu'aib shi ma dai mu ji irin kiran shi qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr dukkan kiran manzon Allah dai yace ya mutane na ibudullah ku bauta ta mu Allah kuma ma lakum min ilahin ghayr Allah ba a gama shi da kowa shi kadai ne ilaha bautar Allah shi kadai haka yi musu kira ku bauta ta mu Allah kuma Allah ba shi da wani abun babu wani abun bauta in ba Allah ba qad ja'atukum bayyinatun min rabbikum kuma hujja karara ta zo muku daga wajen ubangiji ta cewa ni manzo ne na Allah na zo muku abin tabbatar da ni manzo Allah ne fa awful kayl wal mizan ina muku umarni ina gaya muku kenan an ce suna rage awu ɗabi'arsu suna rage muddi eh ku cika awo nan ana kama ganin kacare ko 'yan kacce ka wannan maganar kullum musulunci akwai wasu ababe wanda masu muhimmanci a sana'a ta musulmi amma shidan sai shigo ya bata su zai daga an ce wannan kacce ne kamar an soke shi ne dan kacce ne a annabi yake addu'a ga jalibul marzuq wanda yake zuwa ya kawo daga wani babu baku addu'a addu'a yake mishi amma ba ya kaya boye ba sai kun shawiya a mai kawowa ya kawo muku in ba je aka tarba hukunci ai su kika su kawo aje na aje na adan annabi har da ake musu kenan ba kacar mai abinda ake na boyewa a ki huddawa da rage awo rage sikeli rage kilo ɗan wa yanzu akwai masala ke magana kanta ta sayan abinci a lokacin kaka an saya ba an saya ba aje yau gaskiyar magana gana malamai na addini ba hana sai aka yi ba aiji a ƙi huddawa ne ana bukata shi ne laifi yawan sun da kaka duwan da sun harkar noma ga manoma su hudu a ƙise ba kyauta musu ba ba ƙasa ba ta biya ba kuma a basu kunda hemin sai ta da tiya biyu manomi wanda bai gyara shi babu laihi ku saya misali yanzu iya kace kace bashi saboda ba ba riba ka saya ka aije in ya daga ka saya bashi kai laihi ka saya ka aije an kun biya dan daga ka hudu ka saya bashi kai laihi amma a saya lokacin da babu ku boye ko ana bukata kuɗi huddawa ya sha wahala shin laihi ko kuwa tauye muddi an sa kilo 50 ka bashi 45 san kilo ka bashi 90 goma tara ka sa kilo 100 wannan shine kadari shi abin da ake zargi na walilil mutaffin su ne ake zargi masu rage haƙƙin mutane na shi yake masa kashe fa'auful kail wal mizan ku cika kai da abin da yake na mizur za a auna zakka ce bangoni ne an ba ce ba tiya babu na aka tiya ka sama ce tiya kaza lamba kaza a in a nan garin tiya lamba goma ce ko wasu lamba goma ce auna da magana to ka lamba goma kakka tara kakkawo kasar haka in tiya 20 ce 20 ce amma a nan garin tiya lamba 10 ce kakka tiya tara nan garin tiya lamba 18 ce ba ce da kuma ko san 18 ce 18 15 ce ma amma abinda mutun ya saya su ci aka bashi shi ne abin da ke nema an gongonin tumatir ne gongonin tumatir an san gongonin tumatir kin shi ake aunawa nan garin kakka kawo kasa da shi da abin da ake aunawa kurin abin da ake nema mutun abin da ya saya ka bashi wannan shine ma'ana gaskiyar magana kuma da rashin shiga haƙƙin talakawa kenan ku cika alkai shine mizir wal mizan na mizir na awo shine nauni shine mizan kai na awo za auna shi mizan na yuni kenan ko na kilo ne ko na tiya ne zaka ne ku cika wa mutane haƙƙin su wala tabakhasu nasa ashiya'ahum kakku rage wa mutane haƙƙin su mutane sai goma ka bashi tara kamar da mai tashi goma tara don awa na yi ko wajen sai da ko sai suna yi don shi kashin da kenan mutanen mutanen sha'ab ya samu jama'a suna irin wannan aiki yake masa wa'azi bayan kada ta Allah da ibada ga wata mugu al'ada kuma wala tufsidu fil ardi ba'da salahiyya kakku bata kasa bayan an gyara ta an yi da'awa aike zuwa ga Allah an kan hanyar Allah ku zo ku tsare mu rushe hanyar Allah zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan abin da shiga muku shine mafi alkhairi gare ku inda kuma inda kuma masu imani ku shiga wannan halin ci gaba ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين amma duk wannan Allah ya ba labarin irin wa'azi hanyoyin da'awa da annabi shu'abi bi ga mutanen shi wala taq'udu bi kulli sirat tu'idun wa tasuddun an sabilillah man amana bi me suka shiga manyan gari an gari a ga mata kulab da duniya duk inda aka san hanya mai zuwa ga shu'aib ya tsare in za ka haƙa barazana wallahi mun gama da kai ka ci gidanku ka ci gidanku aka zama ka ci gidanku ka waje sai tsare hanya duk hanya su tara kai wa gidan shu'aib ya tsare ta ana mutane barazana tu idun Allah kuna mutane alƙawari na barazana kuna mutane barazana ku hasa wannan aikin kurka zamana kan hanyoyi tu idun kuna mutane barazana wata sudun an sabirin lamar amana bi kuna kange addinin Allah ka shiga addinin Allah kuna hana a gane gaskiya suna wani barazana ne man amana bi duk wanda ya imani da shu'aib yin hana shi zuwa alka mai barazana haka aka gamsu to ki mutu kashe ku hasa wannan aiki yace wa zukuru ce wata baguna iwaja kuna neman hanyar Allah ta karkace mana ka gane kullum kuna neman ka gane gaskiya ce ta baguna iwaja kuna neman hanyar Allah ka ta mike ka gane wa zukuru iz kuntum qalilan fakatarakum ku tuna wata neman Allah da muku da ba ku da yan kadan ne ba ku da yawa Allah muku albarka kun yawa wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin kuma ku tsaya ku diba ku ga yaya karshen mutanen banza ana ugarmaya su dewa amma karshe daga Allah ya gabar mutanen banza kira kuma ku hatara irin wazin da miskin ci gaba وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
wannan ɗabi'a ta da'awa dama haka take za a yi kira wani ya imani wani ya ki shi ne ke gaya musu wa in kana ta'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu in har a wannan garin wasu jama'a daga cikin yan gari shi ne ta cikin ku cikin yan gari in wasu jama'a sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi gaskiya ne sun yarda wa ta'ifatun lam yu'minu wasu kuma sun ce ƙarya ce ba su yarda ba ka garin gida biyu ce ko shi ne nan aka ce lakum dinukum waliyadin shi na kata shi ma wata ne tun da abin ke naka me abin tada hankalin kuna cutar da mutane ku tsaya fasabiru mu da ku a yi jira ku yi haƙuri hatta ya kuma Allah bayanana eh kun kiya kun ce ku ba ku yi wasu yin imani to tsaya ci gaba da rayuwa an mu da ku a bar a ga Allah ya hukunci a gane waye mai ƙarya waye mai gaskiya kidan ba cutarwa ku yi haƙuri mu da kowa tsakan nashi da kuma duk kuma da din kowa tsakan nashi kuma Allah huwa khairul hakimin shi Allah shine he masu hukunci za ku gani kashe lamari me zai wakana shikenan قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين na'am an wannan duk wa'azi da yayi na su hasa wannan aiki a zamana lahiya kowa yana shi ɗan wa'anar salatar da manzo Allah ya kira da kuma duk wani dini sun kyale shi an kyale shi ba abada ba to shi ma mutanen halin guda ne shi ma maimakon su tsaya kowa ya nashi azama lahiya kowa ya nashi haka abu lokacin amma ba su yadda ba qala al mala'u allazina istakbaru min qawmihi sai manyan gari wanzu kai girman kai wajen bin gaskiya na jama'al shu'aib mai saka ce la nukhrijannaka ya shu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw ta'uduna fi millatina sai ta shu'aib kayan ba sai daba kawai na shi sai daba suka ce shu'aib tabbas za mu kore ka da na kurjin da kuma kasha za mu hudda ka ba kai dai ba wallazi na amanu ma'ak a tsaya a haƙuri ku ba mu kana haƙuri a da kai da duk ma wanda ya imani da kai za mu hudda ku da garinmu ɗayan biyu aure ta wajen fi milatina ko mu hudda mu kore ku ko ku koma duk shi ai ba taba yi ba nan mutane ke mutanen garin sauran da suke tare da su kenan ko mu kore ku ku zaba ko ku koma kan addinin gargajiya da agada ɗayan biyu ku zaba ma magana a barku ko ai nashi a bata so ba garin ku ne nasir haka suka yanke ta kwanan manyan gari ko sun masu gari ko sun masu gari sun ji ba sai da ba ko ai nashi a ko mu kore ku ko ko mu kan sai shi abu ya ce awalau kunna karihin ta zai Allah za mu koma addinin ko da ƙarfi ne mu koma ko da ƙarfi ya mai da mu amma da Allah ba ma san me ce ga me ce musu قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
kenan amsar da ya ba su da kuke cewa ko a kore mu ko mu koma kan addinin gargajiya kuna so so kuke ko da ƙarfi ko tilas sai mun yi to ku sani qad iftaraina ala allahi kadiban in udna fi millatikum ba'd idna dana allah minha yace haƙiƙa ai mun kirkiri ƙarya mun dangana ma Allah in har muka koma kan addininku bayan Allah ya tsame mu daga cikin irin naku mu koma ya ce nan yarda da ƙarya ba ta goyi baya maka wurci ne ka yarda idan mu koma kenan mun ma yarda kenan Allah ya da bauta ya ce da haka kenan baiwa in har muka koma kan addininku mun kirkiri ƙarya mun dangana ma Allah kuma bayan Allah ya tsame mu daga cikin wannan abin wa ma yakunu lana an na'uda fiha bai dace baiwa mu koma kan wannan addini ku ko mu zamanto masu irin addini irin naku illa an yasha Allah rabbuna na ce akwai tafawi mai komai zuwa ga Allah dogara ba wa kai dogara da kanshi yace bai wa sai dai abinda Allah ya so wannan kuma Allah komai an ce ki eh amma baiwa da karan kanmu mu koma wani abin nan baiwa nan an san annabi Allah bai taba shirka ba kun bala ce a koma cikin ta nan don an ce na an rinjaye da jama'a shi ne akan shi dan su ake magana kuma zo ai su ma ai su ma mutanen su suke wa su jayo ka abi shi ai da mutanen ake magana ta baiwa mu koma wannan addini sai kuma abin da Allah ya so kuma shine ilashi Allah wa Allah rabbuna Allah shine ubangijinmu kuma shi Allah wasi a rabbuna kulle shi ilima ilimin Allah ya gama komi Allah shi yasa hakika nan komi amma a karan kanmu baiwa mu koma wannan addinin bai mun mulki Allah Allah tawakkalna kuma ga muku mu ha in me zai fare faru mu ga Allah muka dogara eh mu sani ga Allah muka dogara kuma rabbana fata bainana wa bainal qawmina bil haqq na kuma koma ga addu'a Allah kai hukunci tsakanin mu da mutanen mu Allah ka raba tsakanin gaskiya da ƙarya wa anta khairul fatihin Allah kai ne hiyayyen masu hukunci Allah ka kawo hukuncin ka ka raba tsakanin gaskiya da ƙarya ina gana ya kamata tsaya Allah kai mu gobe insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته